da an kai alfiya sai a dakanta in ya so sauran in ya so bayan sallah in muna da lokaci mu karasa su ina za mu tashi mu tai ko bismillahir rahmanir rahim alfiya ibn malik kenan alfiya ta dan maliki yace siwahuma al harfu ka halwa fi wa lam fi'lu mudari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bitamiz wa sim bin nuni fi'lul amri in amrun fuhim malan yace yushiru ila anna al harfa yamtazu an al ismi wal fi'l shi harafi yana bambanta da suna da wato fi'ili ana gane shi bi khuluwihi saboda yawo finta bai tare da alama, min alamatil asma'i bai da alamomin suna wa alamatil fi'ili kuma bai da alamomin fi'ili kenan shi fi'ili an faɗi abin da ake gane shi da shi shi ma ismi an faɗi abin da ake gane shi da shi to duk abin da ba ismi bane ba fi'ili bane ya zammi ya zan harfi dama abu uku ne a akwai an gane ko yace summa masala sannan ya bada misali bi hal da hal wa fi da fi wa lam da lam munabbihan yace yana mai fadakarwa ala anna al harfa yanqasimu ila qismaini shi harfi ya kasu gida biyu malai yace yayi tambihi akan haka mukhtassun qis wato mukhtassun wa ghairu mukhtassin akwai wanda ya keɓanta akwai wanda bai keɓanta ba fa ashara bi hal ila ghairi al-mukhtassi ita hal tana nuna cewa wanda bai keɓanta ba wa huwa alladhi yadkhulu ala al-asma'i wal af'al shine wanda yake shiga a cikin sunaye da fi'illai nahwu kamar kace hal zaidun qama shin zaidun ya tsayu hal qama zaidun zaidun ya tsayu duk dai hal ta shiga cikin fi'ili kuma ta shiga cikin mi ismi kenan duk da yake ya fara da ismi na wa ashara kuma yayi ishara bi fi da harafin fi walam da lam ila al-mukhtassi ga wanda yake banta wa huwa qismani ya kasu gida biyu mukhtassun bil asma akwai wanda ya keɓanta da sunaye kafi kama fi nahau zaidun fi dari zaidun yana cikin gida an gane ko kenan ita fi ba ta shiga sai cikin mi sai cikin sunaye wa mukhtassun bil af'al da wanda ya keɓanta da fi'illai nahau lam kamar lam lam yaqum zaidun zaidun bai tsayu ba kaga wannan taqsimatul ilmiya kenan in baka karatu ba ba za ka iya ganewa ba akwai harufa huruful ma'ani sun kace guda 105 na ruful ma'ani 105 na kuma kowanne daga cikinsu yana ɗaukar ma'anoni daban-daban kawo bayan ka ɗauke su huruful jarri da huruful jazmi da hurufu kaza da hurufu kaza sai ka dawo kuma ka ga miye ma'anonin da suke ɗauka sannan kuma yi a tasirin su a cikin shari'a in cike ne mai yawa amma ina abubuwan sai a hankali thumma shara'a sannan ya ci gaba nan shara'a ana nufin farawa kinin ci gaba fi tabyini yana bayyana annal fi'la yanqasimu ila madin wa mudari'in wa amrin kenan shi fi'ili yanzu ya ƙare bayanin alamomin da ake gane suna da alamomin da ake gane fi'ili da alamomin da ake gane harafi to yanzu kuma ya shiga cikin taksim wato shi da ake da at-tadarruj fi talim bayan an faɗi abu sai a zo kuma a sake fayyace shi yanzu shi ko fi'ilin sai a nuna maka to ya rabu kashi kaza bayan an nuna maka alamomin sa madin fi'ili madi na abin da ya shude daga madayam dini ya shude wa mudari' da mudari'i an sami suna mudari' al-mudari' shine al-mushabih mai kama an gane ko domin shi fi'ili mudari'i yana kama da fi'ili wajen ɗaukar i'rabi wa amrin da fi'ili amri an gane ko faja'ala mallan yace ya sanya alamatal mudari'i shi fi'ili mudari'i alama gane shi sihhat wato sihhata dukhuli lam alaihi idan lam ta shiga to fi'ili mudari'i kenan ka qaulika kamar fadakka fi yashum yashum yana shinshina ko sonsona lam yasham ko ba haka ba bai shinshina ba wa fi yadrib a cikin yadrib sai ka ce lam yadrib bai buga ba wa ilaihi ashara bi qawlihi fi'lu mudari'un li yali lam kaysham yali yana zukkuwa kenan wala yali kenan thumma ashara sannan mallan yace yayi ishara ila ma yumayyizu al fi'l al madiya bi qawlihi abinda yake nuna bambanta fi'ili madi da mudari'i da amri an gane ko bitamiz bitta da ta'un miz ka bambanta daga maza ya mizu shine ya bambanta ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabisa min at-tayyib ko hatta yumayyiza alkhabisa min at-tayyib imam khalaf da imam al-kisai da imam wato abinnan hamza da imam yaqub sun karanta yumayyiza sai an tantance maza ya mizu shine ya bambanta sai a ce miz ba a yabi'u sai a ce mi bi'a qala yaqilu sai a ce mi qil shi ko wancan qala yaqulu sai a ce qul maza ya mizu mis bambanta kenan atai ko yace to ai mayyizi madi al-af'ali ka bambanta fi'ilai madi waɗanda sun ka shuɗe abinda ke nuna fi'ilin da ke nuna abu ya shuɗe bitta'i kenan da ta'un wal muradu biha abinda ake nuhi ta'ul fa'il ta'un wadda ta nuna wanda ya aiki wa ta wato ta'ul fa'ili wa ta'ut ta'nis da ta'i ta nuna da wadda ke nuna mace as-sakina wannan nunun wadda an kai masu kuni wa kullum minhuma la yadkhulu illa ala al illa ala madi lafzi dukkan su da ta tafa'altu da ta ta ta'ut ta'nis ba ta shiga sai ga fi'ili madi nahau misali ko tabarakta ya zal jalali wal ikram kaga tabarakta ta ta tabaraka ne asalin fi'ilin to tabarakta kaga wannan ta nuna wato fa'ili kenan ya zal jalali wal ikram albarkatun Allah sun yawaita ma'abucin daukaka da ma'abucin girma da daukaka wa ni'matil mar'atu hindun kaga ni'mat sai an kawo ta'un ma dalla da mace hindu wa bi'satil mar'atu da'adun tir da mace da'adun tun daga sunan da ka san akwai matsala da'adun eh ko ba haka nan bane sunayen wani lokacin tun daga sunan mutum aka gane dan matsala da mm ko ba haka ba tun daga suna ake gane cewa wani mutum alama sai an yi matsala da shi thumma zakara fi baqiyati albayti sannan mallan yayi bayani a cikin karshen baiti anna alama anna alamata fi'l almudari abinda ke gane a bambanta a gane fi'li amri qabulu nun tawkidi ya dauki nun tawkid an gane ko wadilalatu wadilalatu alal amri bi sighatihi kuma ya nuna da sigar shi cewa shi fi'ili amri na misali nunu taukid fi'ili ba shi kadai shi dauka fi'ili amri ba amma yana dauke da ma'ana ta umurni saboda sauran fi'ilan tana yiwa su dauki mi su dauki nunu taukidi amma ba su ba da ma'ana ta umurni ina fata an fahimce ni yace nahawu misalin idribanna kaga idrib ya nuna abuga kuma ga tare da nunu taukidi to an gane fi'ili amri na wakhrujanna ka fita fa in dallatil kalimatu ala al-amri idan kalima ta bada ma'anar fi'ili amri ta bada nuna an yi umurni wa lam taqbali nuna tawkid amma bata karbi nunun ta tawkidi ba fa hiya ismu fi'lin ta koma ismu fi'l akwai ismu fi'lu amr akwai ismu fi'lu mudari akwai ismu fi'lu madi da zuna bayanin su wa ila dhalika ashara bi qawlihi akan haka malam yayi ishara da fadarsa wal amru illam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal mu kare shi fa sah malan yace sah wa hayyahal da hayyahal ismani sunaye ne wa in dalla alal amri ko da sun nuna umurni li adami qabulihima wa tununi tawkid domin ba su karban nuni tawkid fala taqulu sahanna ko hayyahallanna ko ba ka ba wa in kanat sah bi ma'ana uskut ita sah in an ce sah uskut amma in an kai mata tanwini an ka ce sahin in an ce sah ka yi shuru kamar wannan magana in an ce sahin ka yi shuru ka ƙara yin wata magana kina akwai bambanci sah bari wagga amma in kana so kai wata sahin ka yi shuru ba a son ka sake yin magana haka sun ka ce wa hayya hal bi ma'ana aqbil kinan ka fuskanto fal fariqu bainahuma abin da ya bambanta su qabulu nunu tawkid karban nunu tawkidi wa adamihi da rashin sa nahawu uskutanna kaga shi wannan ya bada ma'ana ta amri kuma ya karbi mimi nuna tauki da kai shuru kai kawaici inji malaman zaure wa aqbilanna ka fuskanto wala yajuzu zalika fi sah wa hayyahal amma shi sah da hayyahal baya daukar wannan ma'ana wallahu ta'ala a'lam assalamu alaikum wa rahmatullah ina ne za a tashi طب طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رسالة كننكو كأبو زيد القيرواني ما لن يتي وقد مثلت لك من ذلك مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه ناباك مثالي daga cikin abubuwan da ke nan zan kawo ma yantafi'una bihi abinda za su amfana da shi insha Allah in Allah ya so shi yasa komai sai mi sai in Allah ya so kakkarin ka magana baka cewa insha Allah insha Allah bi hifzihi an gane ko ta hanya hardace shi har da kala uku ci ko ka hardace abu ta fuskar lafazi na fata an fahimce ni ko ka haddace ma'ana abu an gane ko ko ka haddace inda ake samu abu wani ya haddace alkur'ani amma bai san fassara ko bai san fassara aya ko guda ba lafazin alkur'ani haddace wani kuma ya haddace fassara alkur'ani duk ayat da an kana zai iya fassara ta amma shi bai haddace ayat ba ko haka ba akwai kuma hifz na masadir mas'ala sai ka san a ina ne an kai maganganun ta littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza in babu wannan babu harda babu lokaci da sai ya kamata wata rana da yan Allah bani iko za a yi muhadara kan harda cewa al-hifz amma nan zan bar shi ya isa nan ga wa yashrufuna bi ilmihi za su samu daukaka da saninsa ana samun daukaka ta fuskar sani wa yas'aduna za su rabauta su tsira as-sa'ada ya wani lokaci nufin farin ciki as-sa'ada wani nufin yana nufin samun nasara an gane ko wa ammal ladina su'idu ko wa ammal ladina sa'idu duk qira'o'i ne waɗanda suka samu rabauta mun ce wanda zai kawo portable kin shi ya sashi saman board da biyon ban san dalilin da ya samu tare shi kawo portable kuma suna barin shi ana kiransu an gane ko farin ciki ko samun rabo wa yas'aduna za su rabauta bi itiqadihi ta fuskar kudurtawa wal amali bihi da kuma yin aiki da shi wa qad jaa yazo an yu'maru bis salati a umurce su da sallah li sab'i sinin tun suna da shekara bakwai wa yudrabu abuge su alaiha akan tale ashirin da shekara goma ko ba haka ba kaddi ba cikin sunan abi dawuda hadisai suna nan ko hadisai ne kuma ingantattu wa yufarraqu bainahum fil madaji' za a rarrabe tsakankanin su fil madaji' a wurin kwanciya an gane ko wadansu malamai sun ce li sab'i sinin za a rarrabe wasu ka ce a ali ashirin sinin din za a rarrabe ina fata mun fahimce wannan kuma sun ka ce a wa farriqu bainahum fil madaji wata magana ce can daban lokacin da an ga ya dace a rarraba su sai a rarraba su maganganu ne na malamai wani ma'ana guda shi ka rikewa amma in ya kama yawo da ita ya kama kuskurantar da duniya faka zalika yanbaghi an yu'allamu ma faradallahu haka ya kamata a karantar da su abinda Allah ya farlanta alal ibadi na gabayinsa min qaulin na magana wa amalin da aiki qabla bulughihim kafin su balaga ashe asali ta hire sala kafin balaga ne an ka ci a karanta shi mu ko yanzu ina ganin ba zan can balaga ba masu ɗaya da jikoki daga hada ya danganta wancan lokaci ilimi yana da kun san kowane yanki yana da nashi muhimmanci yana da kuma sa'a wanda yake samu a can farko lokacin da akwai dauloli na musulunci ilimi an bashi muhimmanci kwarai da gaske zamanin daular abbasiyya su sun ka insha na darul hikma an gane ko a wannan lokaci idan mutum ya rubuta littafi daidai nauyin littafinka ko kasida ba daidai nauyin kasida a takardar da ka rubuta kasida daidai nauyin zina da za a baka shi yasa wannan lokaci sai kuka ta'alifi yayi yawa an gane ko domin shi ilimi abu ne wanda ana son tanafus cikin shi sai an sanya wani abu me yasa yanzu turawa suka tsere mu wajen kirkire duk wanda kirkiro wani abu za a bashi wasu makondan kuɗaɗe sai ko hankali shi kuma zuwa ga ilimi mu ko in ka kirkiro wani abu sai a yi dariyar ka shikenan sai abin shi mutu duk mai kokarin ya kawo ci gaba Afirka sai a zan abin ban dariya saboda kamar rayuwar mu kamar mu makiyan ci gaba ne da kanmu ne muke makiyan ci gaba kun ba komai yake samu da shi ba saboda mi saboda idan wani yayi an ka taba mishi an ka kuzatar da shi kenan za a ga kamar an nuna yayi mutane ne su ko mutane ba su sai su ga kamar ba a son a ce a danganta ci gaba ga wani saboda in an danganta shi wani ne shiga to shikenan ba kowa bane a ba haka nan bane idan aka aka nuna wani ya yi ƙoƙari to an ce a samu misalai irin shi ne cikin al'umma amma idan mutum ya yi ƙoƙari ba a yi wani abu ba to waɗanda ba suke son su koyan ba za su yi ba ba su ko mun fahimta ba ina fata ana fahimta ta shi yasa wani sai ga ah to wani ana so in tai makaranta in yi karatun qur'ani wai mallam bangare nika gani bangare su cikin vevita ba bangare su cikin kaza ba bangare su kullum kuma ina jin ta kai sai ga kaman mallam ta ba wata abu bace shi ko alhali a'a da suna ganin al'umma tana mutumta malami irin yadda ya kamata da sai su yi gurin su ba su zan malamai amma shi wani bai mutumta malami saboda bi saboda ba dan shi na ba jina shi kai sai dan shi ya zan malami sannan a mutumta mallamta daga nan kuma ka haɗi ina fatan kun fahimta Allah ya kyauta qabla bulughihim liya'tiya alaihim albulugh kafin balaga ta zo musu wato na an shirya su an yi tattalin su kafin mi kafin su balaga wa qad tamakkana zalika min qulubihim kenan wannan ya tabbata a cikin zukatan su kafin su balaga tamakkana daga almakanu ne shine abinda an wuri tamakkana abu ya zamna a wuri sha'ir yace atani hawaha qabla an a'rifa al-hawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana shi kahin ya san abin da aso sai son ta zo mai cikin zuciya ce to ko da ma ya balaga kenan shi ya iske abin ya riga ya tabbata wa sakarat ilaihi anfusuhum wato rayukan su suna tsu'i zuwa gare shi wa anisat bima ya'maluna bihi min zalika wa anisat sai su samu natsuwa al anis shine natsuwa samun natsuwa bima ya'maluna bihi da abin da suke aiki shi min zalika na wannan jawarihum gaban su ya zamanto suna yin abu ne akan ilimi da basira وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا الله يا فرلنتا akan zuciya ayyuka min al-i'tiqadat na abubuwan da ake kudurtawa wa ala al-jawahir adh-dhahira da kuma gabobi adh-dhahira wadanda abbayyane amalan min at-ta'at aiki na da'a kowanne ne daga nashi aiki to malam yace wasu ufassiru laka ma sharattu laka zan fayyace ma zan yi maka bayani dalla dalla daki daki ma sharattu laka abin da sharɗanta maka zikrahu ambaton shi baban baban babi babi suna da wani malam babi a sakkwato margayin malam babi babban malami ne na fikihu a lokacin shi dai ba a yi malamin fikihu a sakkwato ba irin shi sunansa malam babi ina fata an fahimta babban malami ne a sokoto ya rasu Allah ya ji kan musulmi ya ce to li yaqruba min fahami muta'allimihi insha Allahu ta'ala don ya yayo kusa da wato na daga fahimtar waɗanda za su koyi wannan littafin insha Allahu ta'ala in Allah ya so an gane ko wa iyyahu nastakhiru shi Allah gare shi ne muke istikhara muke kan neman zabi an gane ko duk abu muhimmanci sahabbai sun faɗa cikin sahihul bukhari hadisi da sahihul bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya musu istikhara kamar yadda ke mu gina musu sura kawai da kira sura ta alkur'ani amma sai istihara ta kuma hanyar neman kuɗi imam zai ce to hajji hau sai an yi miki istihara minista sai ya maka istihara sai mutum shi a zaune istihara wani abuna sai ɗauko miliyan guda ya ba su a mai istihara ko miliyan biyu ko miliyan uku yanzu ba da sun kawai sai su istihara sai maka aka yinta kaga cikin jirgin na zuwa aikin hajji da na umara ya samu shi ko ba ko ni istihara ba kai raka abinu ka roki Allah ka ce wannan ko ba baka da larabci ba ka ce Allah ina roƙonka da ƙudurarka da ikonka da iliminka da saninka kai ka sani ban da sani Allah in wannan alkhairi abu alkhairi ne in ya shafe ka kai kaɗai in alkhairi ne gare ni in kuma ya shafe ku kubi da wata jama'a in alkhairi ne gare mu Allah ka tabbatar mu da shi in kuma ba alkhairi bane Allah ka musanya wanda wani adam mafi alkhairi Allah ka bamu kuma yadda da shi shine wa istihara raka abi in kai ka kare an so a yi ta ba a keɓance lokaci ba amma an so ta ayi sulusul akhir min al-layl domin wannan lokaci ana karɓar addu'a dan kawai ji an ce suratul akhir min Allah ce ha hadisi bai ce haka ba ko ba haka ba amma dai ka ayi istihara ta gayi dan wajen neman arme gayi an kace mai to ina neman arme an kace to yanzu dai kahin kai abin nan kai istihara ka roki Allah kace to Allah yan alkhairi na gare ni da ita Allah ka tabbatar da shi in ba alkhairi bane Allah kuma ka musanya mana da dan mafi alkhairi gayi ya tashi raka abiyo daga hannu ce to Allah ni ho wance nika so kuma tana yiwa ka ce ka rubuta ba ho alheri ta gare ni to kai Allah kuma ka san ba wanda boye ka Allah ni dai wallahi ko ba alheri ta ba Allah kana da iko akan komai Allah ka maida mai abita alheri a istihara gayi kenan to wa bihi nasta'inu Allah shi kadai muke neman taimako gare shi wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim babu dubara babu ƙarfi face suna ga Allah subhanahu wata'ala al-aliyu madaukaki al-azim mai girma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wato Allah shi salati ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam nabiyihi annabinsa wa alihi kuma da alayansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kathira yayi tsira tsira wanda take wato mai yawa na'am